Wannan yana yi ba? Yawa yana yi. A kara kara. Yawa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا أعوذ موقنون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اللهم لو كان سلكي ولو ترى إذ المجرمون la kisu rusuhum inda rabbihim wato jiya mun tashi a kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bi Allah yana mana bayani akan mala'ikan daukar rai da yake daukar rayukan mu kenan to shine nan Allah ya ce walau tara idil mujrimun wato da zaka ga lokacin da kafirai la kisu rusuhum inda rabbihim yayin da za su dinga sun koyar da kayukansu saboda kunya yaquluna za su dinga cewa rabbana absarna wai ya Allah ubangijinmu Allah absarna yanzu kan mun gani wa sami'ina mun ji farji'ina Allah ka da mu wani zuwa duniya na amal salihan fiha ma'aikata kyawawan ayyuka a cikin duniya inna nuna al'an wato yanzu mun sakankance mun yi imani za a yi tashin alkiyama lalle mutuwa gaskiya ce kiyama gaskiya ne mun sakankance ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله ملوكين سلكي يتي ولو شئنا أيضا موسو لآتينا كل نفس هديها هو تريد سيب بات شريتا تنكا فمتوى تزوكينا تو أما ولكن حق القول مني سيدي واتو واتو قسكيا تاتبتا مني لك قليل la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ya riga ya rantse ya tabbatar da magana cewa lalle zai cika jahannama da mutane da aljanu kafirai saboda haka ba za a ba su shiriya ba kenan dole in sun zo duniya su yi kafirci saboda Allah ya riga ya tabbatar sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yace yayin da su kafiran suka shiga cikin wutar jahannama sai su kazanatu jahannama din kenan su wato mala'ikun da suke gadin wutar jahannama sai su ce wa kafirai fazuqul azab dan dare azab bima nasitum bisa abinda kuka manta liqa a yaumikum haza da ai kun manta cewa ba za ku haɗu da wannan ranar ba kuka ki ku yi imani to gashi wa Allah ya kawo ku saboda haka ku dan dani azaba kawai inna nasinaku sai mala'iku su ce inna nasinaku mu ma mun bar ku a cikin azaba wa zuqu azabal khuldi ku dan dani azaba madawwamiya bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuke aikatawa in kuma Allah ne tabaraka wata'ala yake cewa inna nasinakum to shi Allah ba a dangana masa mantuwa sai dai a ce taraknakum kenan fil azabi mun bar ku a cikin azaba shi Allah ba za a danganta masa mantuwa ba za siffar sa bace tabaraka wa ta'ala إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها كروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah madaukakin sarki yace inna ma yu'minu bi ayatina hakika wanda suka yi imani da ayoyinmu alqur'ani kenan allazina idza zukiru sune wannan in aka musu wa'azi da alqur'ani da an musu wa'azi da alqur'ani karru sujjada sai su fadi su sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim kuma sai su tudanya sujjada tasu wato da godewa ubangijinsu ai kalu sai su dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi barki ya tabbata ga Allah da gobe wahum la yastakbiruna su ba za su yi girman kai ba ne imani wa to a wannan aya ce ake zancen sujjadodi na cikin alqur'ani akwai sujjadodi a cikin alqur'ani suna da dan yawa na manta adadin nasu wanda duk mutumin da ya zo karatun alqur'ani akwai inda zaka ga an rubuta sujjada to da in ka ga an rubuta sujjada in kana da alwala to ka faɗi kai sujjada idan kuma wanda yake kusa da kai yake jin karatu shi ma in yana da alwala to shi ma ya faɗi ya sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala to wasu mazhabodin sun ce lalle in kaga an faɗi ya yi sujada ko in kana da alwala to kai ma ya dawo ma dole kai wasu kuma sun ce a'a ba dole bane
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allah madaukakin sarki yace ta tajafe zunubuhum wato suna nesanta kirazan su anil madaji a bisa shimfuda wato su siffar su su wa'annan bayan Allah masu imanin su ne mutanen da in dare yayi shikenan sai su nesanta kuifin su ko akarkarin su anil madaji bisa shimfuda li salatihim bil layli tahajjudan saboda su yi sallah da daddare ita ce tahajjudi mutum ya tashi bayan ya ɗan kwanta ya yi bacci kaɗan to sai ya tashi ya bar inda yake kwanciyar shi kenan sai ya tashi ya ci sallah cikin dare to wannan siffa ce ta bayan Allah salihai ya da'una rabbahu kuma suna bauta ubangijinsu ko suna roƙon ubangijinsu kaufan min iqabihi saboda tsoro daga azabar Allah wada ma'am kuma da kwaɗayi fi rahmatihi cikin rahamar Allah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma wato masu masu ciyarwa ne min mara zakanahum da abinda Allah ubangiji ya azurta su Allah yana kwadaitar da mutane yin tahajjudi abinda ake cewa tahajjudi lokacin da ka kwanta kai bacci to da kai bacci in ka farka to in ka tashi duk nafilolin da kai a cikin dare sunan wannan nafilolin tahajjudi eh shi kuma qiyamul layl wato ba kai bacci ba gaba daya ka kwana ka raya daren kana ta ibada shi yake cewa kiyamu dai amma muddin ka kwanta kai bacci to lokacin da ka tashi daga baccin kai alwala ka tashi kai ta nafiloli to kai tahajjudi ko da raka'a biyu kai nafila to haka abu yake to siffar bayin Allah kenan mutanen kirki su suna tashi ne da dare sannan sai su yi ta su nesanta wato hakarkarin su daga shimfudin su sannan sai su dinga salloli suna roƙon Allah saboda neman tsoron azabar Allah da kwaɗayi kuma ga rahamar Allah kuma sun kasance masu infaki ne masu kyauta ne masu alkhairi kada mutum ya dawo kawai shi ne dare zai tashi ita nafila amma kuma ga kuɗi jibgi aljihun zabo baya iya yin sadaka ka haɗa ka yi tashi da dare ka yi sallah kuma in ka ga mabukata su ma ka ba su sadaka to wannan duk siffofi ne na mutanen kirki mutanen Allah فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ya ce rai bata san abin da na koye mata ba wato min qurrata ayunin ma tuqarru bihi ayunun abinda idanunsa za su yi sanyi su ji dadin sa abinda Allah ya koye wa rai yana nan a cikin aljanna shine manzo Allah yake cewa fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharun qat a cikin aljanna akwai abinda ido bai taba ganin sa ba saboda kyansa kunne bai taba jin sa ba saboda dadin abu kuma abun bai taɓa tsittowa a cikin zuciyar mutum ba saboda haka jama'a a yi ƙoƙari a yi ta roƙon Allah ubangiji ya bamu aljanna ita aljanna wani alkhairi ne na Allah in Allah ya sanya ka a ciki shikenan ka shiga daɗi kenan na har abada Eh, har abada Eh, hadisi ya zo an ce akwai mutumin da ya ji kowa shan wahala a duniya shi tun da ya tashi wahala yake sha bai taɓa jin daɗi ba amma kuma ya haƙura yana ta bin ubangijinsa to shikenan da aka yi tashin alƙiyama sai aka sa shi a aljanna da aka ɗaga shi aka tsoma shi a cikin aljanna tsoma shi kawai aka yi ba aka ce kai ka taɓa jin wahala ko ya ce na shi bai san ban mai wahala ba ya manta wanda aka jama'a ai hakuri yan wahalhalun nan da ake sha ɗan lokaci ne kaɗan da Allah ya zara ranka shi kenan in dai kai mumini ne ka rabu da wahala da mutane za su taru su zo kan mamaci ko mutumin da aka binne shi amma ya yi sa'a ya dace a wurin Allah su yi ta addu'a su taru gaba ɗaya mutanen duniya su dinga Allah ka dawo mana da shi da za ku ji abin da zai faɗa zai ka ji ya ce Allah rabu da su magana banza suke eh aka ji yana cewa ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al muqarrabin to Allah ka ba mu aljannar ka barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wuta wato wani fishi ne na Allah wani irin bala'i wani gida ne gidan komai na gidan na wuta ne shimfiɗin gidan na wuta ne ɗakunan gidan na wuta ne duk abin da ka gani abincin gidan ruwan gidan duk ruwan wuta ne Allah ka kiyaye mu to bala'i ne kan bala'i to mutumin da yafi kowa jin daɗi a duniya amma kuma ba mumini bane yana saba wa Allah shi kuma za a ɗauko shi a tsoma shi a cikin wutar sai a ce kai ka taɓa jin daɗi zai ce ina ni taɓa ji ba ya manta saboda haka a yi ƙoƙari a yi ta ibada ta ibada nan wuri ne na wucewa ita duniya daru mamarrin ne la daru makarrin Allah ji kan halibar shehu da shi yake yawan gaya mana haka duk lokacin da zai mana wa'azi sai ka ya ce ita duniya daru mamarrin ne la daru makarrin a wurin sa na fara zuwa wato ita duniya wuri ne na wucewa ba wuri bane na zama dole wucewa za ka yi kawai saboda haka kar ka yadda ruɗin duniya ya cutar da kai yan shekaru ne kaɗan za ka yi su sittina walau saba'in illa qalilan zai ita kuma can lahirar in ka tafi to shikenan kuma kalibi na fiha dawwama ake yi har abadan abada saboda haka ita neman aljanna na'am أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ita kuma wannan ayar dalilin saukanta akwai wani kafiri ne wani mushriki ana ce masa ubbatu ubbatu sai ya haɗu da sayyidina ali karramallahu wajhahu to shikenan sai ɗan magana ta shiga tsakanin su da sayyidina ali to sai ubbatu ya ce wa sayyidina ali rufe mun bakin ka kai yaro ne kuma ni na fi ka ƙarfi na fi ka tara jama'a in yaki ne na fi ka kaza na fi ka kaza sai sayyidina ali ya ce rufe mun bakin ka kai fasiki ma munafiki makiyin Allah to shi na Allah daman da'iman in ka taba shi to ka haɗu da Allah to da yake sayyidina Ali na Allah ne wannan maganar da sayyidina Ali ya faɗa ya ce masa kai fasiki ma kawai sai ga Jibril ya sauko da aya sai Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika yanzu mu'mini yayi daidai da fasiki sai Allah ya ce la yastawun ba za su yi daidai ba har abada mu'mini daban fasiki daban wato sayyidina Ali mu'mini ne shi kuma ubbatu fasiki eh to haka abu أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله مدوكين سركيتي أما وإنن سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي كاوى وأيكا suka ba da farillai da nafiloli falahum jannatul ma'awa to to su suna da aljanna makoman su aljanna nuzulan bima kanu ya'malu kuma abinda za a tanada musu na garar baki a cikin aljanna din Allah zai tanada musu garar baki da sun shiga aljanna za a ba su garar baki kuma wannan bima kanu ya'maluna saboda abinda su kasance sun aikata ne wato ita aljanna ana cewa mutum zai shige ta kuma saboda aikin da yayi to amma dawwama kuma a cikin ta da niyyar da kai kake ibada eh a in an ce saboda aikin da kai ne zaka shiga aljanna to idan ka shiga ka fara cin dadin da yake cikin aljanna ai zaka cinye iya aikin da kai in ka cinye iya aikin da kai kuma sai ka cire kaga sai fita kenan to ita kuma aljanna in an shiga ba a fita to abin da yasa in an shiga ake dawwama saboda duk musulmin da ka gan shi yanzu a duniya babu wani musulmin da yake da niyyar a zuciyarsa ko da zai shekara dubu zai bar musulunci ko akwai kuma ka gan shi a cikin musulunci iya da kyakkyawan niyya addu'a yake Allah dawwamar da shi a cikin musulunci ko da za mu shekara dubu goma a duniya ba mu da niyyar da ranar da za mu bar musulunci mu sunayen mu musulmai ne to wannan kyakkyawan niyyar da kai to in ka mutu Allah sai ya saka aljanna da kyawawan ayyuka ayyukanka to amma dawwama kuma da kyakkyawan niyyarka saboda ai baka yi niyyar zaka fita a cikin musulunci kamar yadda su ma kafiran ba su da niyyar su fita a cikin kafirci wanda haka in suka shiga sai su dawwama a ciki وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله مدوكين سلكي yace amma wa'annan kuma da suka kafirce suka karyata alqur'ani ومأويهم النار سوكما مقوم سوتني كلما أرادوا أن يخرجوا منها duk lokacin da suka nufi za su fita daga cikin wutar in azaba ta yi azaba sai su yi ta tsalle su ga kamar za su iya fita daga cikin wutar u'idu fiha mala'iku sai su dake su su mera su cikin wutar wakila lahum sai a ce musu zuku azaban nar ku ta kankanan azaban wuta allazi kuntum bihi tukazzibuna wannan da kuka kasance kuna karyatawa a duniya shi kuma shaidan iblis an ce a cikin wutar iya zaune akan kujera shi har kujera ce da shi akan wutar yana kallon wanda ya halaka yana wuta wasu malamai sun ce saboda shaidancin sa baya jin zafin wutar wasu kuma malamai sun ce yana jin azabar yafi kowa ji ba amma saboda shaidan da ya takadari yana zaune kawai akan kujera idan suka zo ai kai ne ka halaka mu zai ce a kun taba gani na ne akwai da taba gani na a cikin to ai kai ne kai kai kai ta sa mana tunani kaza kaza a me yasa da kuka ji tunanin ku kauda shi mana ko dan ka ba ku da hujja ko kowa ya je dandani azabar sa Allah ya kiyaye mu amin ta babu kyau Allah kare mu da ita albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi in kace Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna har sau uku sai aljanna ta ce Allah sa shi a cikina in kace Allah ka raba ni da wuta Allah ka raba ni da wuta har sau uku ita wutar da kanta zai ta ce Allah ka kiyaye shi karka kawo shi ciki na saboda haka Allah ka bamu aljannarka Allah ka kiyaye mu da wutarka barkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala nuziqannahum min al'adab ladna dun al'adab alakbar la'allahum yarji'un wala nuziqannahum min al'adab al'adna dun al'adab alakbar la'allahum yarji'un Allah madaukakin sarki ce za mu ɗanɗana musu azaba tun daga duniya bil qatl za a karkashe su a wajen yaki wal asr za a ribace su wal jadad sinina kuma za a jarrabe su da fari shekara da shekaru ai ta rashin ruwa wal amrad da cututtuka duk wa'annan Allah zai jarrabe su kafirai sannan kuma idan suka mutu to za a sa su a cikin babbar azaba kuma ita ce azabar wuta Allah ubangiji ya kiyaye mu la'allahum yarji'una Allah ya ce muna yin haka ne saboda ko za su dawo zuwa ga imani su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kai ma musulmi idan ka ga jarrabobi sun maka yawa cututtuka ne rashin lafiya ne rashin abun kuɗi ne duk da ka ga fitintinu sun maka yawa to ana maka gyaran wani menene ka gyara kayan kai saboda dukkan laifi dukkan barna tana zuwa ne da sabo duk abin da ka gan shi a duniya na ɓata rai sabo ne ya jawo shi saboda zaharar fasadi fil barri wal bahri bima kasaba sayyidin nas rizqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah ya ce barna ta bayyana tudu da gangare bima kasaba sayyidin nas saboda abin da mutane suka aikata da hannayensu liyuziqahum ba'd allazi amilu dan Allah ya ɗanɗana musu sashin abin da suka aikata la'allahum yarji'una hakika ko su za su dawo zuwa da Allah to idan ka ga fitintinu sun maka yawa masifu sun yi yawa to ba shakka so ake ka koma ga Allah ka gyara idan ka gyara sai Allah ubangiji ya janye wa'annan masifu gaba daya saboda haka masifun da suka dame mu a Najeriya nan mu ne mutanen musulmai mu muka jawo da hannun sai Allah ya hana kaza sai kaga a cikin mutane ake aika wai har kaga amana ta dawo wai kai da kanka fa musulmi zaka ce wai wallahi da kai amana da musulmi gwamnati ne wani jami'i ku yi kaza to har yaushe musulmi ya kai wannan lalacewa a ce ba za a yi amana da shi ba gwamma ma a yi da wanda baya addini a ga wannan ai bai kyau ba saboda haka al'ummar musulmai mu gyara halayenmu mu san fa muna da littafi muna da shugaba littafin nan da Allah ya ba mu shine alqur'ani dokokin mu duk suna ciki kamar mota ne ka je ka siyo mota daga Faransa ko daga America ka kawo ta Najeriya idan ka siyo motar ai za su baka manual na motar manuwal na motar wadda in motar ta samu matsala ga shi makanikai za su duba kaza kaza kaza sai su gyara maka motar to duk dan adam din da ka ganshi a duniya ai Allah ya aiko shi da manuwal shine alqur'ani alqur'anin nan shine daidai da kai shine zai biyar da kai ya nuna ma dinan karka dinan karka ci wannan karka sha wannan karka taba wannan ka taba wannan duk dan ka samu ka tsira ka koma ga Allah sannan kuma gashi an turo maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammadu nan duk rayuwa gaba ɗaya duk abin da ya a rayuwa alhamdulillah yana daga cikin mu'jizarsa sahabbansa sun ebo abin sun ba wa tabi'ai tabi'ai sun ba wa tabi'u tabi'u an dawwana abu rayuwar manzo Allah kai har zantukan da annabi yayi akwai lokacin da mutum je shehu Tahiru yana faɗa radiyallahu anhu yana cewa yawan hadisan manzon Allah maganar da annabi ya ya faɗi adadin yawan miliyoyin maganganu malamai sun dawwane gaba ɗaya maganganun da annabi ya faɗa eh saboda haka idan ka zo da wata magana in ba wannan ba to su za su barka da magana ta saboda za a ce ai ga maganganun manzon ka san wani kaɗai ya isa mu'jiza yanzu ko kai din nan ka shekara 60 ka mutu iya abin da ka faɗa ana rubutawa duk abin da ka faɗa duk motsinka da kawaicinka da tafiyarka da abin da kake cikin gidanka da abin da kake waje duk an rubuta shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah ya turo shi ya dawo kuma Allah ya ce ai koyi da shi Allah ya ce ku bi shi saboda ku shiryu saboda haka sai Allah ya sa aka dawwana duk abin da ya aikata gashi a rubuce eh saboda haka sai kaga dole koyi da annabi shine tsira na'am wa man ulamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتكمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتكمون Allah madaukakin sarki ya ce a duk azzalimai wani azzalimi ne ya kai mimman zukira bi ayati rabbihi wanda aka masa wa'azi da alqur'ani amma kuma sun ma'arada anha sannan ya juya kansa ya ki alqur'ani duk azzalimai akwai azzalimin da ya kai wannan babu Allah ya ce to inna minal mujrimina muntaqimun haqiqa inna mu inji Allah muntakimuna masu yin azaba ne wa mujrimai wato mushrikai Allah zai musu azaba kenan tabaraka wa ta'ala wala qad atayna musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل الله مدوكشين سلكي كتو من الله صلى الله عليه وسلم يتشي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى النبي موسى التوراشين للتاجنسة Allah ya ce falata kun fi miryatin min liqai yake ce manzo Allah kada ka kasance cikin mai shakka min liqaihi wadda saduwa da annabi Musa din manzo Allah ya sadu da shi har wajen sau uku lokacin da annabi zai je isra'i ya wuce a can baitul laham can wajen falastin din nan annabi ya wuce wani wuri kabari sai yake cewa mala'ika yake cewa ya ga annabi musa a cikin kabarinsa inda kasibul ahmar wajen wani janya shi a nan kabari yake manzo Allah ya ce na gan shi yana sallah a cikin kabarinsa eh zo da haka kaga bayan Allah zuwa kabarin ma ibada suke manzo Allah ya ce na gan shi kamar da hadisin bukhari ya kawo yace na gan shi yana sallah a cikin kabarinsa eh inda kasibul ahmar wajen wani yashi wajen wani yashi yashin kuma jan yashi manzo Allah ya wuce shi sannan kuma da aka je baitul maqdis din da aka je wurin manzo Allah da ya shiga baitul maqdis din sai aka tara masa dukkanin annabawan tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa manzo Allah ya ce da aka taru sai aka zo za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ta dubawa in ga waye za a ce ya wuce ya limanci babanmu annabi Adamu ne za a ce ya wuce ya limanci ko kuma babanmu annabi Ibrahim ne ya ce kawai sai na ga mala'ika Jibrila ya kama nuna ya ce wuce musu sallah sai manzo Allah ya wuce yawa duk annabawan gaba ɗaya sallah sai Allah ma ya ce masa eh yake ce masa menene was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunillahi alihatan yu'baduna ga annabawan nan gaba ɗaya ka tambaye su shin mun sanya wani abun bauta ba Allah ba wanda za a bauta masa kaga babu to daga nan kaga manzo Allah ya gaishe sau biyu da manzo Allah ya je Isra'i din da Mi'raji bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gana da Allah Allah ya bashi sallah 50 ya kawo al'umma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauko sai ya haɗu da Annabi Musa kuma a a hawa na shida a sama ta shida kenan to shikenan sai Annabi Musa ya ce menene aka baka ya kai da ubangiji yace ya bani sallah sallah 50 in kawo al'umma ta sai yace a'a ni na jarraba bani Isra'ila mutane suna dauye shi ani ba za su iya ba ko ma ka nema musu rage to sai manzo Allah ya koma ya sake nema rage a wajen Allah Allah ya rage biyar ai sai dawo 45 ya sake dawo ya ce ya ya ce an rage biyar ya ce ka koma ba za su iya ba ya koma aka sake biyar ana ta rage biyar har sallah sai da su dawo biyar sai da tunawa biyar yanzu biyar din ba wasu suna ganin sallar ta da su ko to in hamsin din ne ba to ka gani to da biyar din ma sai annabi Musa ya ce ko ma ka nemi ubangiji ya rage maka ba za su iya ba ni nayi kul'a nayi gogayya da bani Isra'ila na san halin mutane sai manzo Allah ya ce yanzu kam na ji kunya ya ce ya ji kunya sai Allah ya ce to ya tabbatar duk wanda ya sallah biyar din za a bashi ladan sallah hamsin din saboda haka yanzu duk sallah biyar ɗin nan da muke yi to za ta auni ladan wannan salloli guda hamsin to manzo Allah ya ganshi sau uku kenan nan ma ya ganshi to shine Allah ya ce fala takun fi miratin min liqa'i waja'alnahu Allah ya ce sai muka sanya shi annabi Musa hudan ya dawo shari'a ne li bani Isra'ila
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله مدوكين sarki yace muka sanya shi muka sanya minhum daga su bani Isra'ila ayyummatan muka sanya shi wa gabanni a cikin su yadunan nasa bi amrina suna shiryar da mutane da lamarin lamma sabaru yayin da suka yi hakuri ala dinihim akan addinin su wa alal bala'i min aduhim daga kuma bala'i daga makiyansu saboda haka duk mai kira zuwa ga Allah sai ya dau hakuri dan za ka da jarrabawa da yawa da yawa amma kai hakuri in kai hakuri shikenan kuma sai ka ci nasara lamma sabaru kenan wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma sun kasance masu sakankancewa sun yi imani da ayatina da ayoyin masu shiryarwa a bisa kudurar da kaɗaitakar mu kenan.
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Inna rabbaka haqiqa ubangijinka ya Rasulullah manzo Allah yana jin daɗi Allah yana ce masa ubangijinka inna rabbaka haqiqa ubangijinka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamati shi zai raba tsakaninsu ya musu hukunci ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifuna wato cikin abin da suka kasance suna saɓani su shugabanni daga cikin bani isra'ila din nan wanda suka dawo wato ayin matan shugabanni su ma suka dawo suna shiryar da al'umma to dukkan su za a haɗa mu da su ranar tashin alkiyama za su biyo bayan mu wajen shiga aljanna eh aljanna kun san mu za mu fara shiga mu al'umma annabi Muhammadu ba mu za mu fara shiga aljanna manzo Allah ya faɗa ya ce Allah ubangiji ya bani a cikin wani hadisi da bazzaru ya ruwaito shi manzo Allah yake cewa Allah ya bani mutum dubu saba'in a cikin al'ummata za su shiga aljanna ba hisabi ba ikali ko binciken ba za a yi ba mutum dubu saba'in ba za a bincika ba ba za a yi azaba ba kawai za a wuce zurr a tafi aljanna Allah ka sa muna cikin su albarkar manzo Allah to shikenan sai sayyidina abubakar sai ya ce ya rasulullahi sallallahu ziyada ka roki Allah ya kara maka sai manzo Allah ya ce na roki Allah ya kara Allah ya mun kari ya ce kowane mutum ɗaya a cikin mutum dubu saba'in ɗin nan kowane mutum ɗaya shi ma zai kwashi mutum dubu saba'in ya shiga aljanna babu hisabi mutum dubu saba'in za su shiga aljanna a cikin su dubu saba'in din annabi ya ce Allah ya ƙara masa kowane mutum ɗaya kaga ɗaya sau dubu saba'in su ma za su kowane mutum ɗaya zai kwashi mutum dubu saba'in shi ma zai aljanna su insha Allah ne za mu shiga aljanna barkar manzo Allah sai sai yin na Umar sai sai yin na Umar ya ce ya Rasulullah ka nemi Allah ya ƙara maka sai manzo Allah sai ya ce sa'altuhu fa'atani hakaza wa hakaza wa hakaza sallallahu alaihi wasallam haka abin eh sai da Umar yake karoke karoke shi ya kara ma shi ai na roke shi ya kara mun ya ce zai mun haka zai mun kamfata kenan da kamfata da kamfata mala'ika mala'ika kwaya ɗaya ma zai kamfata duniya to Allah ne zai kamfata uku salasa hasayatin kamfata uku Allah zai a cikin al'ummar annabi ya aljanna da su to wannan bishara Allah yake yi wa al'ummar annabi sallallahu in ka zaka a cikin wannan al'umma in ka zaka shiga wuta to shakiyancin ka ne yayi yawa sai dai kai makiyin manzon Allah sallallahu amma in kana son annabi Muhammad zaka shiga aljanna duk wannan zulman Allah zai yafe su albarkar manzon Allah sallallahu saboda ai annabi ya faɗa ya ce ranar alkiyama din sahu 120 za a yi a filin alkiyama sahu 120 na 'yan aljanna amma annabi ya ce sahu tamanin duk al'umma ta ce sahu tamanin duk mun kwashe sahu tamanin mun bar sauran al'umma tun daga annabi adamu fara annabi isa su abin da za su yi ba kashi talatin kenan ko to tun da eh arba'in ko arba'in kenan amma kashi tamanin na 'yan aljanna duk al'umma annabi to shi yasa al'umma ta mu take da alkhairi da yawa Allah ya ba mu abubuwa da yawa saboda Allah baya nufin ya mana azaba. Eh, ma ba Allah, me Allah zai da yi maka azaba? Eh, ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum. Shi Allah ya ba gugu bane. Ba gugu bane Allah, shi latifun. Eh, gafurur rahim. Ah, ba shekaran jiya nake ba ku kissar mutumin Bani Isra'ila nan ba? Wani mutumin Bani Isra'ila da ya zo mutuwa sai ya tara mutanensa. sai ya ce musu ‘ya'yansa ne masu gadonsa sai ce to Allah in na mutu kada ku binne ni ni ina tsoron kabarin ƙona ni in kuka ƙona ni sai na dawo toka sai ku ɗauke ni sai ku kai ni bakin kogi ran da ake iska in kuka je sai ku sheke ni gaba ɗaya saboda in ɓace gaba ɗaya bai san Allah ba sai da aka je aka sheke shi a bakin kogin sai Allah ya yi wa iskar umarni ya ce iskar ta tara duk abin da ta ba. shi ma kogin duk abin da ya iba na naman mutum ya tara shi sai aka tara kawai sai Allah ya sake busa masa rai sai gashi a gaban Allah sai Allah ya ce masa kai me yasa kai haka kace a kone ka ce Allah ubangiji tsoron ka nake ji ba ni da gaskiya tsoron ka nake ji Allah Allah ya ce tsoro na kake ji yace eh to na gafarta ba shikenan an gafarta to da haka jama'a a tsaya akan ibada in dai ka tsaya akan sallah biyar kana yin ta kuma ka yi imani da Allah ka yarda baka da wani Allah da zuciyarka da ruhinka da jikinka gaba ɗaya ka yadda baka da wani Allah sai wanda ya halice ka shine la ilaha illallah kuma ka yadda har cikin zuciyarka baka da wani abu tsakaninka da manzo Allah sai imani da shi ka yadda shine annabinka shine Allah ya aiko zuwa gare ka wannan yana cikin zuciyarka kuma ka yadda alqur'anin nan littafin Allah ne Allah ne ya aiko shi kuma ka yi imani da duk abin da yake ciki abin da ka gane da abin da baka gane ba duk ka yadda ka tsaya akan salloli biyar din nan to insha Allah za ka shiga aljanna za ka shiga aljanna annabi yana cewa ara'aytum annabi yana cewa ku bani labari da za a ce a kofar ɗayan ku akwai wani kaman ku duddufi ko wani kogi karami annabi ya ce kullum mutum ya shiga cikin wannan kogin ya yi wanka sau biyar annabi ya ce za a samu wani abu na datti a jikinsa kullum ka faɗa wannan kududdufin ƙofar gidan naka ka yi wanka sau biyar ina ba a samu datti a jikinka suka ce ba za a samu wani datti ba ya rasulullah sai annabi ya ce to haka ya ce mislu salawati kamsu yankun yankun lahu bihin alqadaya ya ce haka misalin salloli biyar suke Allah ubangiji yana kankare zunubai da su in kai sallar asubai duk zunubin da ka aikata cikin dare Allah ya yafe shi idan kai sallan azhar duk abin da kai tsakanin azhar da la'asar Allah ya yafe shi idan kai magariba duk abin da kai tsakanin magariba da isha Allah ya yafe shi idan kai isha'i duk abin da kai zakai wannan ishan zuwa asubahi Allah ya yafe idan sallar juma'a ta zo ka je kai wanka ka shirya ka shafa turare ka zo masallaci aka zo aka yi sallar juma'a da kai to duk zunubin da ka ɗauka daga waccan juma'an zuwa wannan juma'an Allah ya shafe shi idan watan azumi ya zo watan ramadana ka zo ka yi ramadana din nan duk zunubin da ka aikata tun daga wacce shekara har zuwa wannan Allah Ubangiji ya shafe shi idan ka samu ka je aikin haji ka tsaya a filin arfa duk zunubin da ka ɗiba tun daga ranar da aka haife ka har zuwa ranar Allah ya yafe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a filin arfa da ya tsaya a filin arfa sai manzo Allah ya ce na roƙi Allah duk mutumin da Allah ya bashi dama ya zo ya tsaya a wannan wurin a filin arfan nan Allah ya yafi zunubansa gaba ɗaya ya dawo da yawon waladat ummu ya dawo kamar ranar da uwarsa ta haife shi ya ce to Allah sai ya ce ya amsa mun ya ce duk mutumin da ya tsaya a arfa har zuwa rana ta faɗi duk zunubansa an shafe su amma abin da yake tsakaninsa da Allah illa tabi'at wal huquq sai dai laifuka ka cuciwa ne wani ka ci kudinsa wani ka aibanta shi sai haƙoƙin da yake tsakani annabi ya ce wannan ne dai ba a yafi to an tashi daga arfa an taho filin muzdalifa da aka zo filin muzdalifa aka kwana za a wuce jifa kenan ko to za a wuce jifa sai aka ga manzon Allah yana wani irin murmushi wanda ba su taɓa ganin murmushi irinsa sai sahabbai suka ce ya rasulullahi mun ga kana cikin wani murmushi wanda ba mu taɓa ganin kayan murmushi irin sa ba yace ai shedan ne yake ban dariya ga shi yace shedan ne je na roki Allah ya yafi dukkan zunubin al'umma ta yace ya yafi abin da yake tsakanin sa da shi sai dai haƙoƙi to yanzu ina nan sai Allah ya sanar da ni cewa haƙoƙin ma Allah zai biya to sai shedan abun ya dabe shi shi ne dinga tsalle yana iban ƙasa yana zuba wa kansa yana ya shiga uku ya lalace ya shiga uku ya lalace to shi yasa manzo Allah sai dinga yi masa dariya kaga to yanzu kana bi na naira dubu goma ka zo ka rike ni malam ba ni kuɗi na sai wani ya ce nawa ne kuɗin ce dubu goma sai ce ga su shike nan ba rigimar ta wuce ba to wa'annan haƙoƙin ma Allah ya ce zai biya in ka tsaya arfa saboda haka al'ummar annabi tana kusa da rahamar Allah kawai abin da ya sauran mu rike annabi mu so shi kada wani ya sa maka kin manzon Allah kada wani ya sa makin annabi a zuciyar duk yadda za a yi karka yadda ka rabu da san manzon Allah a zuciyar da an cire maka san annabi an kai ka wuta an raba ka da wannan rahama to zaka Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na muke
awalan yahdina ayan fassara ko ita za a dai to
أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون Allah madaukakin sarki ya ce awalam yahdi lahum shin bai bayyana bane a gare su kama halakna min qablihim kam da yawa ahlakna muka halakar da kafirai kafin zuwan su kafiran makka kenan min alquruni na daga al'ummatai alƙarnoni da yawa mun aiko musu da manzanni sun kafirce Allah ya ce muka halakar da su yace yamshuna fi masakinihim ai su kafiran makka suna tafiya fi masakinihim wato a guraben gidajensu suna wucewa suna in za su je sham suna ganin yadda muka halakar da gidajensu musamman mutanen lutu da mutanen annabi shu'aibu ga sunan dai san mudawa adawa duk ga gidajensu nan Allah ya halakar da su gaba ɗaya kafiran sai dai kufayen gidajen nasu ba sa gani ne wannan su lura da irin wannan inna fi zalika la ayat a cikin halakar da su akwai ayoyi bisa ikon afala yasma'una shin ba sa ji ne irin ji na tadabburi da kuma wa'asuwa
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون الله مدوكين سلكي أولم يروا شباطا غنيني أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز مونة مكي فور روا zuwa ga ƙasar da ta bushe ta mutu ai za ka ƙasa yanzu lokacin da ba damuna ba za ka ƙasa ta mace gaba ɗaya ta ta bushe babu wani alaman rayuwa a jikinta to kuma in ruwa ya zo sai kaga ta rayu shine Allah ya ce ba sa gani ne ai mu muke kore ruwa ilal ardul jurud zuwa ga kasar nan bushashiya allati la nabata fiha wanda babu tsire-tsire a kanta fatu guruju bihi zar'an sai kaga tsire-tsire suna ta fitowa a jikin kasa ta'kulu minhu an'amuhum dabbobin su su dinga cin wannan tsire-tsiren wa anfusuhum su ma su dinga cin kayan marmari mangoro ne ayaba ne menene duk kayan marmari dai gashi ana ta ce afala yusiruna Allah ya ce ba za su dinga kallo suna lura da irin waɗannan abubuwan ba su san anna na qadiru ala i'adatihim ai mu ne masu iko wajen dawo da su bayan su ne
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين sai su dinga cewa mu'minai wai yaushe ne ne za a yi hukuncin tsakanin mu da ku kuna cewa ai za a yi hukunci tsakanin mutum da mutum gaskata ku to yaushe ne ne za a yi hukuncin in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون الله مدوكين sarki yace yawmal fath ai ranan da za a yi hukuncin bi inzalil azabi bihim lokacin da za a saukar musu da azaban to la yanfa'u allazina kafaru iman su allazina kafaru wanda suka kafirce imanin su a ranar sun ga azaba za su ce sun yi imani amma la yanfa'u ba zai musu amfani ba shi imani sai kayi shi kafin ka mutu sannan ya maka amfani amma dan ka mutu ka je ka ga azaba ka ce kayi imani ila wala hum yuzaruna kuma ba za a saurara musu ba azaba kawai za a yi ta musu Allah ya kiyaye amin فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله يكي تقول من الله فأعرض عنهم ككونك يقبرس وانتظر كثورائي سوكر عذابا لا تسوكا خنس إنهم منتظرون سوما سنة نموي سنة سورارون بك حادث موتن وسنة سورارون ذاك موتن وما أكشك سيسهوتا دولنا ما أزيد كي مسلم وهذا قبل الامر بقتالهم wannan wato kafin Allah ya umurci manzo Allah da ya kausu ne Allah ya faɗi haka tabaraka wataala to mun zo ƙarshen surar ba ko eh suratul ahzab za mu tashi gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai minti 40 da Ah kace lokaci yayi to bismillah bismillah suratul ahzab madaniyatun wa hiya talatun وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب وآياتها 73 آيوين 70 ne da uku ita wannan suratul ahzab wato menene yake cewa taron gayya ne a taru wato yakin ahzab kafirai sun yi gamayya sun tara mutane ko ta ina suka ba kan sun zo za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madinatul Rasul shi ita ce surar za ta ambata mana wannan zancen yaki sai sa aka ce mata suratul ahzab tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tu'il kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi kaga bambancin manzo Allah da sauran annabawa ke shi Allah duk annabawan in zai kira su sunan su yake kira kaga ya ce ya Musa ya Isa ibn Maryam ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ko kowane annabi ya yi haya kuzur kitabu bi kuwa eh menene duk dai annaba wannan kowane annabi sunansa zaka ga Allah yana kira haka amma banda annabi Muhammad sallallahu duk alqur'ani ba zaka ga ya Muhammadu ba na shi Allah shi ya halicce shi amma kuma shi yake girmama shi eh sai dai ka ji ce ya siyin ya taha ko وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم inda ya ambace shi ma sai ya kawo manzancin ya hada masa wama muhammadu sai Allah ya ce illa rasul sallallahu alaihi wasallam kad kalan min qablihi rusul ma kana muhammadu aba ahad min rijalikum walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin to shi duk alqur'ani ba zaka ga inda Allah ya ce muhammadu ya muhammadu Allah ba ya ga annabi shi girmama shi sai dai ya ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir duk wannan girmama shi mayafin da ya rubuta shi ma Allah yana cewa ya kai wanda ya lulluba da mayafi eh haka Allah yake masa kara ta ko ina eh sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana nuna maka girman manzon Allah a wajen Allah shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi sai Allah ya ce masa ittaqillah wato wai ka ji tsoron Allah Allah yake cewa manzo Allah ittaqillah to wannan shine malamai suke cewa alkitabu linnabi wal muradu ummatu Allah yana magana ne da annabi saboda haka shi ko bawansa ne Allah da shi yake magana amma abinda Allah yake nufi da mu ake shi kamar ya kullum akan tsoron Allah yake to shine malaman tafsiri nan suka ce dum ala taqwahu wai ka dawwama akan tsoron Allah shine ita kullaɗa eh in mu da ya ce mana ita kulla ku tsoron Allah ayyuhan nas amma shi manzo Allah sai a fassara da dum ala taqwahu ka dawwama kan tsoron Allah da kake da shi eh shi ai manzo Allah shi babu wani abu shi kawai akan tsoron Allah yake da'ima Allah ya ce wala tu'il kafirina kada kai biyayya wa kafirai wal munafiqina da munafikai fi ma yukalifu shari'atika a cikin abin da zai saba wa shari'arka wannan ne magana da shi ake amma duk da mu ake inna Allah kana aliman inna Allah hakika shi Allah kana wato haka yake aliman wato masani ne bima ya kuni min qabl kawni min qabl kawni ya san komai kafin abun ya kasance hakiman gwani ne cikin lamurorinsa wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah wacce bi ma yuha ilaika ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka bin rabbika daga ubangijinka inna Allah hakika shi Allah kana haka yake lam yazal ke da mutum sifan bizalika bima ta'maluna khabira da abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai bada labari akai wa tawakkal ala Allah وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتكدوغر ga Allah fi amrika cikin lamarinka gaba daya وكفى بالله وكيلا Allah kuma ya isa hafizan laka mai kiyayewa a gare ka ما جعل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي ما السبيل جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون أمهاتكم تظاهرون منهن أمهاتكم هو؟
نعم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم wallahu ya kulu alhaq wa huwa yahdi sabil Allah madaukakin sarki wannan kuma wani kafiri ne a cikin mushrikan Laraba sai yana yana cewa wai shi ai zuciya biyu ne a zuciyarsa shi a kirjinsa zuciya biyu ne yana iya amfani da wannan yana iya amfani da wannan to shine Allah ya kare tashi yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya wani mutum zuciyoyi guda biyu a cikin kirjinsa ba ƙarya yake zuciyarsa ɗaya ne kamar da kowa yake da zuciyarsa ɗaya Eh, wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna minhunna ummahatukum kuma Allah bai sanya matayenku wato da kuka yi kuka yi wannan da shi kenan wa ya umbila ya kamar lokacin suna da wani abu da suke sai mutum ya ce matan nan tawa bayan ki kaman kaman bayan mahaifiyata to a lokacin aure ya mutu a lokacin su eh to amma akwai abin da ake yi na kafara to shine Allah ubangiji idan mutum ya faɗi haka yace bayan matarsa kaman bayan matar ma- kaman kaman na mahaifiyarsa to ba zai sake kusantar ta ba a su lokacin can jahiliya shikenan aure ya mutu kawai amma shari'ar musulunci sai ta ce idan mutum yayi haka to lallai lallai sai yayi zihari ake cewa lallai sai yayi wannan ko yayi azumi ko ya yantar da baiwa ko ya yi azumi sittin ko yawwa to lallai lallai sai kuma mutasabi aini a jere ko ya ciyar da mutane guda sittin dole sai ya yi haka sannan ta halatta a gare shi to shine Allah madaukakin sarki yake wa dawo maja wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala adiyaukum abna'akum kuma wato Allah bai sanya tabanni da ake yi da suna da wata al'ada haka kawai idan wani yaro yana burge ka ko yana maka biyayya sai ka ce ka me da shi ɗanka idan ka mutu zai gaje ka kamar yadda aka yi da manzo Allah da wannan ya sunan sahabin nan zaidu to to Allah sai ya karyata Allah ya ya ya ɓata abu eh babu zancen tabanni daga nan ba mai gadon ka sai ƴaƴanka sai wanda Allah ya hukunta nasu gaje ka daga nan Allah ya rushe wannan tabannin wa ma ja'ala adiyaukum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum Allah yace wannan fadi ne kawai kuke da bakin ku amma ba haka abun yake ba saboda Allah da ya tashi lamma tuzo nabi Zainab bintu Jahsh allati kanat imra'atu Zaid ibn Haritha shi Zaid ibn Haritha din nan manzo Allah ya tabanni da shi ya ce dan sa ne idan ma ya rasu zai iya gadan sa to shikenan Allah kuma da yazo bata abu to sai ana ce masa Zaid ibn Muhammad duk inda yaje sai a ce dan Annabi Muhammad to kwatsam matarsa sai kawai sai Allah ya ce ya aura wa matarsa fa sai Allah ya ce wa matar bayan ya sake ta sai Allah ya ya ce ya aura wa annabi Muhammadu matar Allah ne ya daura auren ta an tana ga wa sauran umma su gobe ne sai ku iyayen ku ne suka daura muku aure ni Allah ne min fauki sab'in samawati daga saman sama Allah ya daura mun aure da annabi Muhammad eh to sai Allah ya daura wa annabi aure da ita dan ya bata abu sai aka ta cewa ta zo wajen Muhammadu imra'ata ibnihi wa annabi Muhammad ya auri dan wato matar ɗansa to shi ke raji ne Allah ya ruguje abin daga wannan lokacin Allah ya ce wannan zalikum qaulukum bi afwahi ku ne kuke faɗa da bakin ku wallahu yaqulu al-haq shi kuma Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdi sabil kuma shi yana shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici Hmm.
haka ce na'am to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana ziharin nan gobe za mu yi cikakken bayani dai akan sa saboda ba lokaci ba ai bayani cikakke ba yana buƙatar bayani sosai Allah ya kai mu Allah ya sanya mu a cikin bayan ka wanda za ka yanta su a cikin wannan wata mai albarka albarkar manzo Allah subhanahu wa ta'ala na ga ranar asabar in Allah ya kai mu za mu rufe wannan karatu asabar insha Allah za mu rufe wannan karatu gobe kuma akwai baki da yawa ko to Allah ya kai mu assalamu alaikum wa alaikum assalam